alhamdulillah yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za ci gaba da karanta a wato littafin alfiyatul garibi wanda ake kira muballibul amani No.
muballibul amani بسم الله الرحمن الرحيم يا تاشي إمامي أميرتها نسيات لكم بسم الله الرحمن الرحيم أميرتها shi Umar Ruwali ya ce na yi wannan kasida tawa nasihatan fiddini don yin nasiha a cikin addini kai yarta da almunkir lil jahal domin wanda yake inkari ga waliyai don rashin sani ya tsawatu ya No.
gane inkarin ba daidai ba ne ohai ya dan uwana ya dan uwana wannan ohai tasgirin aku ne wato da wani tasgirin na tahannuni ne nuna tausayawa ne ويلزم الواجب في فعله wanda yake ya tsaya akan wannan ya yanke da kudurcewa ومن قلنا wanda aka bar da shi Allah ya bar da shi ba shi da wanda zai shirye da shi dan aka faɗi wancan ko munabbiha ina ne fadakarwa a wannan kasida tawa a wannan raja zinawa ala ta'alluqi billahi bisa cewa dan adam ya tsaya a rayuwarsa ya nemi rataya da Allah babban abin da yake gaban ɗan adam a wannan rayuwar shine ƙoƙarin kama rataya da Allah sun ahalihim sannan wanda suke na Allah a riƙe na Allah a riƙe Allah a riƙe na Allah lil muttaqi ga dukkan mai tsoron Allah mai tsoron Allah babban abin da zai yi kenan abin da yake gabansa wa faralihi da fifikon ratayar da Allah da rataya da ma'abuta Allah wujuhihi da kuma fusakun ratayar ta yi an ce ma ka rataya da Allah ka rataya da na Allah ka ce to ya za a yi rataya da su to bara za a yi ma bayani akan fusakun ratayar No.
والشرف لآل بيت المصطفى المشرف da kuma bayani akan ɗaukakar iyalin gidan manzon Allah abin zaɓi abin ɗaukakawa sallallahu alaihi wasallam والناس في da أخيار bayani a cikin waɗanda suke zaɓaɓɓu nasu zan yi bayani a cikin zaɓaɓɓu a cikin iyalin gidan manzan Allah dukkan iyalin gidan manzan Allah zaɓaɓɓu ne amma a cikin su kuma akwai zaɓaɓɓu Mhm, akwai waɗanda suke zaɓaɓɓu متمما ina mai cikawa da abin da zai hana munkiri لن يعلم zai kame mai inkari da bai san umura launiya da murar waliyai ba دون ما بها a dari أدري dangane da abin da ni na sani a game da ita وغير zan ذلك kawo wani wannan مما يشهى daga dukkan abin da za a yi sha'awar aji a sani da abin da za a yi sha'awar aji shi a san shi والكل duk wannan abin da na faɗa zan kawo kamar كالتمهيد shimfiɗawa ne kamar والتوطية yin shimfiɗa ne لأمر أحمد الإمام ga القدس lamarin shugaba sho tijjani ahmad tijjani shugaba wanda yake jagora وهو لباب النزم magana akan sho tijjani shine tsantsan wannan waken nawa babban manufa shine dai bayani akan sho tijjani amma sai na ga ya kamata in shimfiɗa da kawo abin da na faɗa a baya مم. والمقصود shine بالله abin nufi kai tsaye والغير له تمهيد wannan sakamai tsarin shimfiɗawa ne gare shi مم. ينحصر المنظومة wannan wake nawa yana iyakantuwa a cikin muƙaddama خمسة da أبواب kuma a hamsati a hamsatu ababin ne akwai babobi guda biyar da suke bin muƙaddama sannan وخاتمة kuma akwai hatima cikawa سميته na kira wannan waƙe nawa بمبلغ da abin da الأمان zai isar da buri zai isar da abin da ake burci a burce-burce في أمر الأولياء a cikin lamuran waliyai gaba ɗaya da والتجارة lamuran shau tijjani Allah ya ƙara yarda gare shi Allah ya yarda da dukkan waliyai nasa
والله ربي يتولى Allah أمري mai tafi da lamarina shi zai jibinci lamarina في a بدئه farkon wannan waƙe da وختمه ƙarar da cika shi ليسري yusri ya jibince shi da sauƙaƙewa وأن يكون سبب ina الغفران roƙon Allah wannan waƙe da zan yi wannan littafi da zan yi ya zama sababin gafartawa da kulli zambi ya ga ga dukkan laifuffuka da mu ma da zamu karanta Allah ya sa karanta wanda zamu ga wannan littafin ya zamo sababin gafartawa ga dukkan laifuffukan mu da laifuffukan magabatan mu gaba daya iyaye da malamai da shehunne amin sababan ridwani li inda rabbi lahi ya zamo sababin samun yadda gare ni a wajen mai tafi da komai nawa shine Allah wal da kuma wajen manzon adnani Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin danganawa ga bani Adnan annabinmu mu wa shaykhina da shehu shehu a mata tijjani radiyallahu ta'ala anhu.
Mm. wa nafi'an ina roƙon kullum ila Allah wannan ikhwani wake na ba wannan littafi da zan yi ya zama mai amfanar kowa daga 'yan uwa da ya aradahu nufe shi don istifadatan nuna min shani ƙaruwa a labarin nan da aka ambata
wa kaunahu min ina roƙon hasanatin Allah alima ya sanya wannan wake na ba wannan littafi ya za- ya zamo daga kyawawan ayyuka masu ɗorewa Mm.
wanda ko na mutu za a ci gaba da rubuta mun ladansu lam tafana bil wanda ba za mawt ta kare ba don cewa na mutu wa husnul khatima wa husnal hatima a ƙarshe dai ina roƙon Allah ya bani kyakkyawar cikawa muqaddama muqaddama wa fiha khamsatu fusul ta kunshi fasalai guda biyar al fasl al awwal fasali na farko fi bayan al ta'alluqi abu a cikin bayanin me ake kira rataya wa man yata'allaqu bihi da waye dace a rataya da shi me ake kira rataya kuma waye ya dace a ce an rataya da shi نعم
azamu babin nala makhluq mafi girman kofa Ni na da ta- duk wata halitta duk wani abin halitta ya sami fifiko da shi ta'alluqu bi rabbihi shine rataya da ubangiji ba hanya da ɗan adam da halitta ta Allah take samun ɗaukaka take samun fifiko irin rataya da Allah tabaraka wa ta'ala da mai da lamari ga Allah Mm. wa badu a bayan wannan la anfa'u min sani.
ta'alluqi sayyidil khalqi ba abin da yake ya fi amfani daga a ce an rataya da fiyayyen halitta bayan rataya da ubangiji sai kuma rataya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine shugaba na baki ɗayan halitta ta Allah ala bisa tahaqquqi tabbatarwa domin manzon Allah shine babban wasila wal mustafa hayru wasilatin ila ilahina rabbis samawati ula
kafaka fi shahidan ma kar ata fi abu abinda hakika ya zo fi abawai lahabin wa ɗalibin biyu a cikin amomin manzon Allah guda biyu da abi lahab da abi ɗalib ya isar ma mai shaida a cikin wannan Hmm.
yadda aka ce abu lahab duk da matsayinsa a kafirci wanda har sura aka kawo a ƙur'ani ta zargi gare shi da nuna masa gafa masa amma aka ce ane masa ni'ima da shan ruwa duk ranar litinin saboda ya yanta suwai ba da ta zo ta masa albishir da cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan tare da cewa fa bai imani ba haka na abu ɗalib shi ma an faɗa cewa fi raharahi minan nari yana daga kurbaba a wuta fata ya kai wannan saurayi fata ɗin munada ne wanda aka shafe harfin nida'i Mm.
wa hasu ya ya juzu fin nida'i ka ƙaunihim raddis ta jib du'a'i yadda hariri yake faɗa a mulha نعم
wa haka za ta haka nan ma rataya da waliyan Allah a tsaya a rataya da waliyan Allah
la'annahum domin waliyan nan na Allah Allah sun tsaya matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya kira gare shi shi suka tsaya kira gare shi irin ayyukan da manzon Allah ya yi su ma su suka tsaya aikatawa wa kam iya ka kiyaye wannan iya lalle ka kiyaye wannan Mm.
wa kam ahadith akwai hadisai masu yawa da ta zo da tuniru take haskakawa ila ta'alluqi bihim zuwa cewa lalle a Shiru.
tsaya a rataye da su tuciru tana nuni ila ta'alluqin bihim Na'am.
zuwa cewa a rataye da waliyai
wa huwa bi haqqillahi bil tija'i ilayhi shi ko yana kasancewa wato shi ta'alluki a haƙƙin Allah wa huwa ta'alluki bi haƙƙin lahi in ana magana akan haƙƙin Allah wato nan dole a ɗauri ha'im wa hawa bi haq na'am wa hawa ba dama a ce wa huwa na'am saboda aka ce wa huwa sai baitin ya kare wazanin sai ya kare wa hawa bi haq mufta'ilun shi yasa ya gamu da me ya gamu da ɗayu ko kasila ta gamu da ɗayu wa hawa bi haƙƙin lahi shi ta'alluki a haƙƙin Allah me ake kira ta'alluki zuwa ga Allah Mm. biltija'i ilaihi shine dan adam ya fake ga Allah a tisara'i halin yalwa ko wadara'i a halin tsanani a kowane hali kake ciki daidai kana samun yadda kake so ga lafiya ga kuɗi ga duk abin da kake bukata to dai kan wannan abin da ka samu ya shagaltar da kai daga Allah Mm.
duk wata ni'ima ta Allah da ta shagaltar da kai daga Allah to ta zamo musiba gare ka ta zamo azaba ce gare ka a haƙiƙa Mm.
wannan ra'ayi da kuma halin tsanani kaka zamo kai san da ka san Allah sai a halin tsanani amma an kuma yana tafiya daidai a manta da lamarin Allah a'a wanda duk yake haka bai rataya da Allah ba na Allah a duk halin da yake ciki baya barin Allah Mm.
na Allah a duk halin da yake ciki baya mantawa da Allah subhanahu wata'ala Mm. wa fin nabi bi salati rataya ko dangane da haƙƙin annabi shine a yawaita salati Mm.
in ka ce kai kana ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da Allah da safa zuwa yanzu salati dubu nawa kawai manzo Allah. ba kawai sai dai da awa ba Eh, ai- ai- ai mu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babu mustafa wa asbar babu su'a ba da wannan ba a ga salatin da kai ga manzon Allah a ga yawan salatin da kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lahu Mm.
da addu'a ga kyawa gare shi Mm. wa isal waldihi da kuma kyautatawa da wuldihi ga dukkan zuriyar manzon Allah ɗayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'an gaba ɗaya ma'a ummatihi tare da al'ummarsa Mm.
ka kyautatawa al'ummar manzon Allah kaka ringa cika baki da cewa kai masoyin manzon Allah ne kana ce da manzon Allah amma a samu kana munana wa al'ummar manzon Allah Mm.
ko kana cutar su ko kana kuntata musu kana ɗan kasuwa kana kara ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a same ka mai kokarin sauƙaƙawa ga al'umma kana ma'aikaci a same ka mai kokarin taimakawa gare su eh ba kana ma'aikaci kana mai da'awar kai mai rata da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ga al'umma manzo Allah suna jiran ka a wajen aiki aikin asibiti kake tun ji da wasu sun je amma kai an yi da kai takwas za ka zo amma wasu tara za ka zo za ka zo a yi wacce kun san yadda take a haba haba su ba rayuwar ce a gaban su ba amma saboda bukata suka bari suka zo inda kake to kai me me a gaban ka na rayuwa dan za a ce ba za ka je ba ko kana koyarwa ko kana ne ko kana ne duk dai matsayin da kake in dai kai mai rataya ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a samu kana kyautata wa al'ummarsa Na'am.
in ka ce kana rataya ka yi rataya da manzala ba ba kyautata wa al'umma ba sai zama da awa kake da ba shaida a kai manzala sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ogoni fiyo a fa'iku har tun saruna wa turzaquna illa bi in dai ni za ku nema to ku neme ni a cikin wanda suke raunana a cikin ku kaga kana ma wanda ba yanda zai to a samu kai mai tsayawa ne a lamarinsa a domin taimakon da kuke samu da arzikin da kuke samu duk ba sababin su bane azabin su ne a, ake taimaka muku taimakon sababin su ne ake azurta ku Mm. ma qiyam bi wurdini tare da tsayawa da lamuran addini tare da tsayawa da baki ɗayan lamuran addini wanda wannan waje ne da yake wajibi a ringa tsayawa ana aunawa da hankali yanzu misali sai a samu wani shi da a wasa yana neman ilimi don ya ɗaukaka addinin Allah amma kuma sai ka samu yana da awara ta da manzon Allah amma bai salati ɗari biyu ko ɗari uku ya gagare shi da manzon Allah da da'awar cewa yana neman ilimi to wani ilimi zaka nema don Allah da zai tsare ka daga kai salati ga manzon Allah me ya amfanin wannan ilimi ai ilimi babban abin da zai koya ma ka san matsayin manzon Allah ka san ɗaukakar manzon Allah No.
ainihin ka kula da haƙoƙin manzon Allah da suke kanka ko kuma a samu wani shi kuma alwala wannan bai tsaya ya kyautata ta ba amma koyaushe ba za ka raba shi da dala'ilu ba ai shi bai salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ake lamari ba a tsaya a kyautata sanin addini kuma ai salatin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka aba daya dan daya Na'am.
akan samu wani ya zamo Allah ya fi masa buɗi a wannan Mm.
ɓangaren amma dai kada ya zamo ya bar wancan Ehem, akan samu wani Allah ya fi masa buɗi a wannan ɓangaren to amma ka a samu ya bar wancan Na'am.
in yau Allah ya fi ma buɗe a babin ka tsaya kai ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan tsayawar taka da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya zamo ta tsare ka daga kokoyi farillan ainihin in
Na'am.
kai haka to gaskiya salatin da kake ga annabi kana bin ruɗin shaidan ne yayin dan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar ya koyar a tsaya a yi ilimi qur'ani da manzon Allah ya zo da shi ya sanar da mu lalle a tsaya a yi ilimi na'am haka nan kuma in ilimin ka fuskanta a nan Allah ya ma buɗe to amma ka a samu ka ce kai gaba ɗaya a yininka da daranka ba ka da wani lokaci na ka zauna ka salati ga wani ai ilimi kake yi a haba haba wani ilimi a ilimin naka ya zama tasgaro ya yi tasgaro ne a samu akwai wani lokaci da za ka ware kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in yau kana da awa a ce ba da rurai na rayuwa kana da awa goma sha biyu taka a awa goma sha biyu ne kake bacci kake cin abinci kake sallah ta farilla kake sada zumunci abin da ya dace ka yi to a raguwa awa goma sha biyu ka akwai ilimi ka fuskanta to da ala awa goma sha biyu nan ka ware ko awa biyu ce ko awa ɗaya ma dai cikakkiya a samu kawai salati kake ga annabi sallallahu alaihi wasallam no in kuma ka ce a kai salatin kake ga annabi sallallahu alaihi wasallam awa goma sha biyu ka kai salati ka san to dala awa goma sha biyu ka rage ko awa ɗaya ne ko awa biyu da za ka je ka koyi farillan ainihin no yadda za ka tsaya da addini kyakkyawan tsayawa saboda sau da yawa sai a tabara gaza a irin wannan wajen da sunan ai ga abin da ake ga abin da ake to amma duk abin da kake da fa matsayin da za ka kula da shi na'am yau duk abin da za ka yi da matsayin da za ka kula da shi yau wa ihya sunnatin da kuma raya sunna ta manzon Allah la futu ba da kakkautawa ba ba da No.
kasala ba kuturin ana cewa fatara yayi kasala yayi rauni daga yin wani abu
wa fil wali bi da kulli lafiya ko da wanda yake wali to haka din na kasancewa ne da a tsaya a so shi aw hidimati ko a yi masa hidima aw akhadhu wardin minhu ko a karɓo rudinsa aw bi ko subati a abuce shi
wa ghairu da zaka wasu hanyoyin dai daban-daban Mm.
da aka yi wa gairi za wa gairi za ne na'am Mhm.
wa gairi za da wani wannan akwai wasu tasbihi hanyoyin da yawa ta rataya da wali Na'am.
kamar a nemi sarakuta da shi na'am aw man jawara ko a yi makotaka da shi aw naf'ihi ko a amfane shi sara- sashen amfanuka da ake gani yau ko a ce zamanin da ake hawa dabba ne ka rike masa dabba ya hau Mm.
ko a ce yana kan dabbar a ce tsunan ya dukan dabba ta faɗo ka ɗauko ka miƙa masa Mm.
akwai wani ya wa fati sai mala'iku masu tambayar kabari suka zo wajensa to Eh, ne za ku zo ku tambaya ni ne dai wa abu yazid al-basari hidima
Kyau.
ce kwa kira babban suna amma bara a tambaye shi sai aka halarto da abu yanzu da nan wajen wannan ne yace wai ma hidima wai mu kyale shi saboda ya ma hidima ya ma hidimar in gaskiya ne ya ma hidimar ya zami da shi ba sai mu kyale shi ba sai abu yanzu da ya dube shi ya dube shi ya ce kai malam gaskiya ban san ka ba a ina ne kai min hidima sai ya ce malam ka manta wata ran kana kan dabba a waje kaza bulala ka ta faɗo ƙasa na sunkuya na ɗauko na miƙo ma abu zai zai ce gaskiya ne an yi haka na manta sai waliyai suka ɗan mala'ikun nan suka tafiya su daga wajensa shi yasa a yi hidima ga wanda suke na Allah no in aka yi musu hidima aka amfana musu za a ga sakamakon amfanin kuma duk abin da za a yi musu a yi musu dan Allah dan cewa su na Allah ne to
fasal sani fasali na biyu a cikin ta'alluqihim bayanin falalar rataya da su
ilam ka aki sani ya ɗan uwana annahum wa abu cewa waliyan ne rahmatullahi waliyan nan na Allah ƙofofi ne na rahamar ubangijinmu bihim tusabu da ita ne ake ah, bin tusabu Mm.
da ita ne ake kwararo rahama ta Allah Mm.
da riƙo da waliye ne ake kwararo rahama ta Allah yasa duk da aka ce za a rinka tozarta waliyan Allah ana taɓa su ana taɓa janibin su ana cin mutuncin su to sai a ga a ƙarshe an gamu da musibu daban-daban wanda ba a sani ba Subhanallah.
eh musibu da yawa da da ba a sani ba sai a ga suna ta kwararowa saboda ramar ramar Allah me yasa ake samu take kwararowa ruko da waliyan Mm.
ruko da na Allah shi yake sa rahamar Allah take ta kwarara amma aka ce za a raina su kuma ba shi kenan an ja aka sun haka ba Mm.
to najabi darain allazi ta'allaqa bihim wanda duk ya rataye da su duniya da lahira ya samu tsira Mm. shafa'atan lahum bihi laqa ya gamu da ceto daga gare su da sababin haka a wannan laƙaɗin ya bi luggar manuɗayi'in ne ko Na'am.
manuɗayi'in su ne eh, kamar laƙiya sai su ce laƙa Ahem, su a tsarin su kenan irin ma'aunin su irin takalar da suke saƙa da ita kenan takalar da maula musharram ya ara yayi wasu baitoci da ita kamar misali a farkon sabatu shujur ko kasida ta farko yana cewa muhibbun laƙalil hubbi kulla jafa'i a maimakon ya ce laƙiya ya ce laƙalil hubbi kulla Na'am.
jafa'i na'am to lahum shafa'atu waliye suna da ceto iri daban-daban da Allah yake ba su su yi jarad bi qadari ma amalahum bihi tana lahum gudana kalama.
gwagwadon yadda ubangiji ya yi musu mu'amala don karanci irin na Allah
minhum shafi'u a cikin waliyai na Allah akwai wanda ake ba shi dama ya ceto fi ma la adallahu min ummatin nabi a cikin abin da ya huce a lissafa daga al'umma annabi al-mu'tamar wanda yake babban abin dogara annabin da yake shine babban abin dogara a cikin waliyai na Allah akwai wanda Allah zai ce na baka na lamince ma ka je duk mutanen da kake so kai ceto gare su ko su nawa ne ko su miliyan nawa ne na yadda da ceton naka na'am wa shafi'un fi ali asari akwai a cikin waliyai wanda shi an bashi ya ceto ne a cikin ma'abota zamaninsa Mm.
akwai wasu a cikin waliyan wanda su ceton da za a ba su bai ƙetara waɗanda suke a zamaninsu ba Mm.
in ka riga su zamani ba za ka sami shiga cikin ceton su ba in ka zo daga bayan su ba za ka sami shiga cikin ceton su ba amma in har Allah ya sa ka haɗa zamani da su kuma ka sallama musu shikenan sai ka sami shiga a cikin ceton nasu
wa man yashfa'u fi sami ismi al-hasan akwai a cikin waliye wanda Allah yake bashi dama ya ceto a cikin duk wanda ya ji sunansa suna kyakkyawa duk wanda ya ji sunan waliye ma sai a ce to ka je ah, ka yi ceto a cikinsa Eh, an baka dama ka yi ceto a cikin duk wanda ya san sunanka kamar irin su su abu yazid al-bastami din da makamantansu Mm. wa shafi'un fi man alayhi wa kafa basaruhu haka nan a cikin waliye akwai mai ceto a cikin duk wanda Allah ya sa ya gan shi shine wanda ganinsa ya tsaya gare shi Mm.
waka'a basaruhu wanda ganinsa ya afu gare shi Mm. wa minhum man shafa'a fi a cikin wani akwai wanda yake yin ceto a cikin duk wanda ya salla bayansa a kamar bishirul hafi kamar a sayyidi muhammadu bin yusuf sunusi Mm.
mai umul barahi mai littattafan nan na tauhidi na'am
wata ran wani ya je kasuwa ya siyo nama to lokaci ya ƙure yana ɗauke da naman nan sai ya shiga masallacin da shi Muhammadu Yusuf Sunusi yake sallah Na'am.
za a yi sallah sai ya yi sallah bayansa bayan da aka gama sallah ya ɗau nama ya kai gida matarsa ta ɗora girki aka ringa dafa nama nama ya ƙi a dafa a dafa a dafa sai ruwa ne da yake ta tafarfasa amma nama yana nan yadda yake matar nan tana mamaki ta faɗa wa mijin mijin ya ta mamaki ya koma ya je ya faɗa wa baba dumno yusuf cewa kaji kaji yadda aka yi sai ta to ko da naman ka bi ni sallah ya ce eh ai Allah ya yi min alkawarin cewa duk wanda ya sallah bayana ya fi ƙarfin wuta ta taɓa shi na'am Idan ya fi ƙarfin a ce wuta ta taɓa shi na'am
wa shafi'u mushayyi'in janazatan lahu akwai wanda zai ceto a cikin wanda suka raka janazarsa fahu wannan haƙƙinsa a ce ya sa wau da alifi ma a gaban wa Na'am.
saboda fi'ili ne wanda yake ya rafa'anci lamiri na jam'i fa'u ku kiyaye wannan fa'u ku kiyaye shi yasa a sa wau a sa alifi babu gaban wau din Na'am.
alifin da za a yi wa ɗauri ko a Na'am.
ka'idar imla'i Mm. wa shafi'un fi man akwai a cikin su afahu wanda zai ceto a cikin duk wanda ya so shi
wa man yashfa'u fi ra'ihi haka nan ma akwai wanda zai ceto a cikin duk wanda ya gan shi wallahi haka nan ma wanda ya gan liman ra'abu ya ga wanda ya gan shi li sab'ati har mutum bakwai aw li aksara kamar sa'alabi ya ce wanda ya gani ko ya ga wanda ya gani ko ya ga wanda ya ga wanda ya gani har ya kai bakwai to zai ne masa ceto na'am ko fiye da haka ma
ومنهم الذي لأجله أرى ito ulufin kulla yawmin filwa akwai a cikin waliyye wanda yanta dubban halitta a kullum yake bijira saboda shi akwai a cikin waliyye wanda a kullum saboda shi Allah zai yanta dubban halitta daga wuta
ومنهم مؤهد ألا akwai a cikin waliyye wanda Allah ya masa alkawari cewa bayan da za a ga wanda ya shiga inda kabarinsa yake mutarikan binnari Mm.
alhali ya kone da wuta au zawiya ko wanda ya shiga zawiyarsa a gan shi mutarikan binnari لولا ya ya kone da wuta laula haman kai ko da nama ne ya shiga bayansa ko ya shiga zawiyarsa إياه ka kiyaye wannan ka kiyaye wannan
وشافع في akwai a يده cikin قبلا.
waliyai a wanda zai ceto a cikin duk wanda aka binne shi kusa da shi مم. وشافع في akwai كتابه a cikin أرى.
waliyai wanda zai ceto a cikin duk wanda ya karanta littafinsa in ka karanta littafin wali to sai a ce an ba shi dama ya ceto gare ka
وشافع في akwai mai يده ceto a أخاه.
cikin wanda ya karɓi wuridinsa
ومن على الإطلاق شافع فلوس akwai ma wanda kawai za a ce kai duk yadda kake so kai ceto falus bihim ka fake da su ya ɗan uwana tana معتقدا mai yadda da lamarinsu muhibbar fi Muhibbar da fi.
soyayya a cikinsu ولا تنتقدا dan karka ce za ka yi suka a lamarin waliyai تتبع ka halaka ka halaka tabba ya tibbu
فالانتفاع به amfanuwa da waliyai gaba ɗaya sha'in abu ne wanda yake ya yaɗu ma'aluman sanan ne a addini duniya wa aura ana amfanuwa da su duniya da lahira Allah ya sa mu daga cikin wannan da amfana ya sa musamman jagoran mu mu rabu shau tijani a hannun barka ala nan da ta tashi alfasu salis اللهم Allah صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين